الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta sundu yau muna talatin daidai ga watan shawwal 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 20 ga watan biyar 2023 miladiya muna fata Allah wani muwafaka muna cikin kitabu sala kuma muna cikin babul mawaƙit baban da ke bayani akan lokutan sallah to darussa sun gabata a cikin wannan babi inshallahu yau za mu tashi a hadisi na 49 a cikin littafin kenan inda mali yake cewa alhadisu tasi'u wal arba'un ana abdullahi bin abbasin رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة أخرجه البخاري ومسلم wannan hadisi na 49 daga abdullahi dan abbas yadda allah ta tabbata a gare shi ya ce a taman nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja sallar isha'i har ya zuwa cikin duhun dare domin ita kalmar a'tama suka ce dakhala fil atamati shine ma'ana a'tama ma'ana ya shiga lokacin atama wa hiya zulmatul layl ita atamar abinda ake nihi da ita shine duhun dare wal muradu abinda ake nihi da shi a cikin wannan hadisin annahu akhara salatal isha'i cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jinkirta sallar isha'i ba'da zahabi shafaq bayan shafaqi ya gushe dama sallar isha tana shiga daga wannan shafaqin ya gushe ko to bayan gushewar shafaqi wanda wannan shine farkon lokacin sallar isha'i to manzo salama sai ya jinkirta ta ya ƙiyinta fasallaha sai ya sallace ta fi zulmatin laili a cikin duhun dare malamai suka ce wato wannan ataman in kama irin lokacinmu ne a yanzu a lokaci na wanta kai ka ce kamar goma da rabi zuwa sha ɗaya kira jinkirta ta tun daga farkonta wanda bai huce ba a yi ta karfe bakwai da rabi karfe takwas kamar irin wani lokacin an yi nisa ko karfe takwas to ya ja ta hidi kai ta kamar sha ɗayan dare shi ne ma'ana a taman na biyu sallallahu alaihi wa sallama bil isha'i kenan manzo ya jinkirta sallar isha'i ya tura ta sai da ta- ya kai ta cikin duhun dare fa kharaja umar sai umar radiyallahu ta'ala anhu ya huto fa qala sai ya ce as-salatu ya rasulallah sallah sallah ya annabin Allah ya ce mishi raƙadan nisa'u wasu biyanu ya ce ai mata da yara sun kwanta wanda kuma kasancewar suna halartar masallaci suna sallah tare da nabi salama da mata da yara suna halartar masallaci to an zo ana jiran sallar isha'i annabi salama ya jinkirta ta har ya kai da mata da yara sun fara barci fa kharaja annabi salama nan da nan sai ya hutu wa ra'suhu yaqturu mana kanshi yana ɗigar da ruwa alamar cewa ya yi wanka ya kasance na janaba ne ko kuma wanka ne na ya ji sanyi shi dai a lokacin salama sai ya fito wa ra'suhu ya kanshi yana ɗigar da ruwa na alamar ya yi wanka ya ƙulu salama yake cewa laula an ashukka ala ummati in ba don kadda in tsananta wa al'ummata au alan nasi kena wani shakka ce mai ta mai waya ummaci ya ce ko mutane ya ce duka dai ana ne dai al'ummata shi kena in ba don maka an tsananta ma al'ummata ko kuma in ba don kan tsananta ma mutane ba ya ce la'amartuhum bi hadhihi sala da na umarce su da su rika yin wannan sallan hadhihi sa'a a wannan lokaci kenan da ya umarci su rika yin ta kamar shaɗayen dare ina ta fahimta to bayanai sun gabata wato a kan cewa kowace sallah abin da ya fi shine a yi ta a lokacinta na farko ko amma banda wace sallah banda sallar isha'i abin da ya fi a jinkirta ta ma yi ukhazu min alhadi irin abubuwan da za a ɗauka a cikin wannan hadisin na farko an alfadla fil isha'i ta'khir mana abin da ya fi an al'afdala an al'afdala fil isha'i at ta'khir abin da yake shine mafifici game da sallar isha'i to a jinkirta ta wa yamna min zalika al mashaqqa amma abin da yake hana a jinkirta tan shine mashaqqa ma'ana wahala takura shi kuma wannan addini na musulunci wato duk lokacin da abu ya yi tsanani to mi ake mi yake sauki yake duk lokacin da wani abu ya yi tsanani to sauki yake ina wata gani wannan ka'ida cewa daga cikin ka'ida ta usul cewa duk abin da ya yi umci to a wannan abin mana ana samun yalwa da kuma sakan ma mutane ƙa'idodin ma'ana suna da yawa ne masu ba da wannan ma'ana a abu na biyu wanda za a fa'idanta a cikin wannan hadisi annal mashaqqata tusabbibu yusra was suhula idan muka faɗa kenan ita mashaqqa ma'ana wahala tana sabbaba sauki da kuma wato sauƙaƙe abu fi hadhihi shari'ati samha a cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci wadda take sauƙaƙa da dada wanda babu takura ina ta gani duk daga kaga wahala ya zo to sai ga sauƙi ya zo aka ce kai sallah a tsaye ko in baka iya sai aka ce kai a zaune kaga yanzu yin sallah a tsaye a gare ka kai miye mashakka ne ta zo na mashakar ta janyo mi alisuru sai kai a zaune in yi a zaunen ma bakka iyawa to yin a zaunen a wajen katakura ne to sai kai a kwance haka kawai da za ka yi sallan ma da nuni a ranka kawai za ka ji ga kakana kayi kayi arwalla kawai ka suranta fa a ƙwallowar ka kayi arwalla sai ka suranta ga kakana sallah kayi rukuni ka sujara shi kenan kayi sallah kenan kaga duk abu abu yanda ya tsanani kaga sai sauki ya zo Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harash Allah bai sanya muku ba kumci a cikin wannan addini kaga aka haramta muku musulmi ko in yunwa ya kama ka zai kashe ka halak ne ka ci musai in ka ƙi ci ma kuma anan ka yi laifi har ka bari ka mutu ga musai nan babu abinci yunwa za ta kashe ka anan wajibi ne ka ci musai kin nan in baka ci ba za ka mutu to in ka ƙi ci ka mutu ka yi laifi a wajen Allah to haka abubuwan wato suke taya don haka wannan shari'a ce a samha shari'a ce wadda take sauƙaƙƙa fa'ida na uku annahu qad yakunu irtikabu al'amala al-mafdul aula min al-fadl wato yakan iya kasancewa a wani lokaci aikata aiki wanda aka fi shi yafi da kai wanda ya fi shi ina ta gane abubuwa ne guda biyu wannan dukansu mafifita ne amma wannan ya fi wannan to a ka'idar take gaban ma kullum mutum yana gabatar da me wanda yake al'afzal kana gabatar da al'ahammu fal'ahammu a cikin duka al'amuranka idan ka zo abubuwa guda biyu suka zo to sai ka nemi wannan muhimmanci shi za ka bi shi za ka yi wanda ya yi muhimmanci ya gaba da mai muhimmanci ko ba ka ba to amma akwai wani yanayin da zai same ka ga wanda ya yi muhimmanci da muhimmanci sai ka yi mai muhimmancin ka bar wanda ya yi muhimmanci ina wata na fahimta malai ce idaktara na bihi a hawalun wa mulabasat kina idan aka samu waɗansu dalilai da waɗansu ababe wanda suka shigo to akwai lokacin da za ka gabatar wanda aka hin akan wanda ya yi a yana muka gano wannan a sallar isha'i ko tare sallar salama yana jinkirta ta zuwa atama amma kuma ya ce wannan sallar shi ya in ba don kai takura ba da anan zai ce a yi ta to amma ina ke yin ta galibi yana yin ta a farkon lokaci wanda kuma atamar ta yi amma saboda mashakka kaga waɗannan su ne ƙara'in kaga wasu abubuwan da suka zo suka haɗu waɗansu mulabasa waɗansu da suka zo suka kawo cikas na a yi ta a lokacin da ya fi sai aka yi ta a lokacin da aka yi an fahimci wannan yawa kenan mutum a rayuwar shi na farko wannan ka'idar musulunci ya kalle ta a babubuka daban-daban wannan wani makaranta a wannan hadisin misali ne to haka nan a cikin rayuwar kama za ka gudanar da al'amuranka kullum za ka fara gabatar da abin da ya shi ne mafi mahimmanci akan mai mahimmanci wanda ta ci ka'ida to amma idan aka samu waɗansu cikas aka samu wasu matsaloli to sai ka gabatar da mai mahimmanci akan wanda yake mahimmanci ina wata gane na na idan ai kawai musa ai haram ne kawai na kowanne da wanda yana raye halaka ne in ya mutu mine ne musa ne ko ya zama mi ya zama haram wanda dama haram ne kuma ya mutu haram sama haram dukkan su matsayin su daya eh inda za su ciyu kawai ci za ka yi na'am a fa'ida ta ta uku ko ta hudu na'am fa'ida ta hudu ma da yake cewa kamalu shafaqatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa rahmatihi bi ummatihi cikar tausayin annabi sallallahu alaihi wa sallama da jin kanshi akan wannan al'umma ka kalli yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke jin tausayin al'umma sallan nan wadda ta yayi fa a atama za a yi ta ta wajabta fa yace in ba dan ba ina ka tsananta da na umurce na umurci mutane su yi ta kamar sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu ko kuma ƙarfe goma da rabi zuwa sha ɗaya to da ya ce nan za a yi ta ya wajabta nan za a yi ta kaga za a samu dan daga a ce an yi sallar magariba kuma sallar isha'i sai karfe 11 kaga za an kwanta sai an tashi to kaga abin akwai dan wahala ko ba ɗaya bane da a ce kawai yanzu kun yi bayan dan awa ɗaya kun zo kun yi isha'i shikenan da wannan ba wata sallah sai mutum zai kiyamu laifi to a cikin wannan hadisin akwai cikar tausayin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wannan al'umma tashi ko haka Allah ta'ala ya siffanta shi a cikin alkurani Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu azizun alaihi ma anitum duk abin da zai wahaltar da ku ku wannan al'ummar to wannan yana buwaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana tada mishi hankali baya jin daɗin shi da haka Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim yana wata tafsiri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka jin ma'ana kula da kanka kai da kanka ya fi ka jin ma'ana kamar mu ce me za mu ce ya yi ka jin matsayinka yadda kake tausayin kanka to ya yi ka tausayin kanka yadda kake so ka janyo kanka alheri to ya yi ka san kai ka samu alheri sama da kanka ina wata an gani sallallahu alaihi wa sallam fa'ida ta biyar kaunu a ba'dun nisa'i wasu biyan yashhadun aljama'ata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna cewa kasancewar waɗansu daga cikin mata take da yara kanana a zamanin annabi sallallahu suna halartar salloli na jam'i a tare da shi a masallaci fa'ida ta gaba fihi dalilun ala tanbihil akabir a cikin wannan hadisin akwai falkar da manya mana a faɗakar da su akan wani abu ina wata gani li'timali ghafala ta yiwuwan wani abin ma'ana wani abu ya ɗauke su sirraf kana au tahsili fa'ida ko kuma dan abkar da wata fa'ida idan da aka ci ga wani babban malami nan idan ga wani abin da ya kamata a yi shi wani lokacin kuma ga wata illa to babu laihi a mishi tambihi ina wata gani tunda haka aka manu sallama to kuma kenan babu aula amma wani tambihi ana fahimtar wannan makamai da wani ba za ka ga shi wani saboda kasaita ma da malintar mamun sai su taru su zauna suna jira kuma wani na ganin su wallahi sai ki hutu a sallah yana hira shi sai ya likira ku sosai kun gaji tukun zai hutu ya ba ku sallah wannan wannan zalunci ne wannan babu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kaje annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallah muhimmancin ta abin da yayi a cikin dare farkon dare kashi ɗaya daga cikin ukun dare na farko kamata a yi ta amma saboda kada mutane su wahala sai gaggauta yi to shi wannan kin da wani zai ce mishi ma lokacin sallah yayi to ya shiga uku har tsitsi ne mishi sai yayi saboda shi malamin yake jin kanshi da kuma wannan Allah tsare mu da aka malinta da musulunci duka na ƙarƙashin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya fita daga cikin abin da manzo ya koyar ko kuma ya aikata wanda ya kamata mu yi koyi da shi ba mu yi ba to wannan ba musulunci ba wani tsari ne daban wani bautar da bayin Allah ne kawai waɗannan wanda waɗansu daga cikin malamai da Allah ta'ala ba su ilimi ko abin da ya kama da haka sai su ta bautar da bayin Allah eh kai ba maka tambihi ba kai ba a gaya maka kai ba a ce maka kaza ba sai abin da ka ga dama za ka yi to komai ilimin ka ka iya fadawa a cikin kurakurai sau dan adam dan adam ne na salama sau nawa sahabbai ya nemi shawararsu suka ba da shawara wani lokaci ma kai wani abu zai zartar ya ce a yi kaza su ce annaban Allah wannan Allah ne ya umarce ka ko ko ganin dama ne mana tunanin ka ne sai ce a ba Allah bane ya faɗa ni ne ke ka ce to ka ya kamata a yi kuma ya yi nasu ina ta fahimta naka dai kowane ɗan adam yana bukatan a falkar da shi kai wani mai iya ɗaukan ka a falkar da kai amma ka tambihi mana a gaya maka waɗansu abubuwa saboda fa'ida da waɗannan su ne fa'idon da suke cikin a wannan hadisi sai ma ya ce babun fi shay'in min makruhati sala anaku akwai babi babu ko hadisi nam akan nam mutum a wani an yi saɓani shi ba da zancen na mutum yake zancewa yana zancen kamar alkhinzir da waye da sauransu a mutum baya ciki shi wannan sun yi saɓani ibn usaimin a cikin wani littafi ne ya kawo ya kai kawo amma dai wannan ba bai ciki gaskiya da saboda mutum zai ji nauyi amma waɗansu suna ganin ko shi kan ma yakan iya ci don ya rayu tun da ya mutu wallahu ta'ala ala wa alam wannan ya rike dai hakikanin abin da ya ya rinjayar amma ina tuna ya tattauna wannan maganar akan hatta na na mutu a cikin sharhin arba'unan nawawiyya ne da cikin sharhin shi wanda ya a cikin wannan littafi ne ya yi wannan bayanin a karkashin hadisin ko innal halal bayyinu wal haramu bayyinu ne a nan dai ciki insha Allah ya kamata ma za mu koma mu ga miye to ya faɗa in so sai mu yi bayani shi insha Allah darasi na gaba Allah saka mu manta na'am to naku bai yi babi ba amma ni anan nawa yayi babi malice babun fi shay'in min makruhati sala babi wanda yake bayani akan wani abu daga cikin abubuwa waɗanda aka ƙi a yi su a sallah mana makaruhi ne a cikin sallah mutum ya yi shi idan kuma aka ce al-makruhu inda al-usuliyina malaman usul idan suka ce makruhi suna mishi ta'arifi da cewa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu shine abinda mutumin da ya bar shi to za a bar shi lada idan ka tana abin makruhi ne ko an ki ka yi shi a sallah to in ka ki yin shi kana da lada amma wala yu'aqabu fa'iluhu amma wanda ya aikata kuma ba ba mishi ba mishi hukuma ba a kama shi kun gani wannan kaga in aka ce wannan abin wajibi ne ko mustahabbi in kai mi za a baka eh lada za a baka yawa an aka ce wannan wajibi ne in kai shi lada in ba kai shi ba zuni haka ce wani abu mustahabbi ne in kai shi kana da lada in ba kai shi baka da laifin komi to da ce wani abin haramun ne in kai shi kana da zunubi in ba kai shi ba kana da lada to haka ce wani abin makaruhi ne in ka yin shi kana da lada in ba ka yi shi ba kuma ba ka da laifi ina ta gane yawwa malaka cewa wa makruhati salah a makaruhan sallah abubuwan da aka ƙi aka ƙi su a sallah male ce a shiya'un waɗansu ababe ne ta hillu bi kamaliha a wasu ababe ne waɗanda suke rage cikar ita sallah ina ta gani kira ya tona makaruhi ne a sallah in kai shi to zai rage cikar sallah wala tubtiluha ba ta ɓata sallah abinda makaruhi ne a sallah in kai shi sallah ta yi amma kuma ya rage cikin sallah wahiyar kasiratun malace da yawa ce su da yawa ne makaruhan zakar al-mu'allifu minha mala ya ambata daga cikin makaruhan sallah ma ya tazammanuhu hadhanil hadithani wanda waɗannan hadisai guda biyu suka kumsa shi ne za mu ji alhadisul hamsun hadisi na hamsin an aisha ta radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallama qal idza uqimati salatu wa hadara al'asha'u fabda'u bil asha'i wa ali bin umar nahawuhu wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi ummu na aisha ya dala tabbata a gari da ta ce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kale ya ce idan uqimati salatu idan aka tsaye da sallah aka tada iqama kenan lokacin sallah yayi an kira sallah ko an tada iqama ko za a tada ana shirin sallah ne ba a shiga sallah ba ana shirin sallah wa hadaral asha'u sai abincin dare zo sai aka fito da abincin dare sai ce to fabda bil asha'i to ku fara cin abincin wannan hadisin aisha ta rawaice shi hakanan an sami irin wannan hadisin daga abdullahi dan umar shi ma ya rawaice a wannan hadisi to kaga annabi sallallahu alaihi ya ce idan aka tsaye da sallah kuma wa hadaral asha'u abincin dare ya halarto wannan a wace sallah kenan sallar isha a yanzu go a su a da sallar magariba ce ake yi saboda su suna cin abincin dare kafin rana ta fada sai su a magariba ake cin abinci in ka ga an ci abinci bayan magariba to an yi jinkiri ne ko shi mai cin bai zo ba ko kuma abincin bai zo ba da wani lokaci akan iya samun jinkiri sai wato ga abincin ya zo kuma lokacin sallah ya yi to sai a dakatar da sallar magariba sai a yi sai a ci wannan abinci kenan a nan a wancan lokaci sallar magariba ce to kuma ne yana tsabbakuwa akan kowace sallah ko sallar azabar ce ka taso daga wajen aiki za a yi karfe ɗaya ka taso sha biyu da rabi kana jin mugun yunwa sai an ka abinci kuma ana ta da ya kama to zauna ka ci abincinka ina ta fahimta yawwa kaga su a wancan lokacin kuma da na karanta wani ji wannan cewa kaga wannan zai taimaka game da lahiyar mutane domin su likitoci suna cewa babu abin da yake haifar da cututtuka musamman irin wannan zamanin wani hawan jini hawan sukari cutan wani istoman wane ne wane ne duka ka ci abinci ka kwanta ta wurin bayan isha'in ma sai ka kai karfe goma wani ya zo ba ya yi shi hudu ya komi ta ko zai hudu abincin kana ce ka ingire to dole cututtuka su kama mutum su yanzu shawarar da likito suke bada mutum daga dizuitar ta yi wani abu suna abinci kakkaci inda kana so ka ji ka lafiya ɗau daga ƙarfe shidda na mace yayi kakka ci abinci sai da wani abubuwa kaɗan sha wani abubuwan da bai ta kara kare ba amma dai tuwo irin wannan ka samu tuwon laushi ko tuwon tsaye ko shinkawa ka cika cikin ka to daga rana ta kai zuwa ga faɗawa shi kenan ka dakata daga ko mutum haka zai ji za ka ji ƙoshin lafiya ko baka lafiya ka ji ka kusa warkewa to da na ji wannan na ga ashe su wannan ma yana taimakawa akan mutum ya mi yana taimakawa akan mana ya dawwamar da lahiyar shi to so na sallar su ana cin abinci ne kashin sallar magarba malice ma yukhadhu min alhadith daga cikin wanda ake samu a cikin wannan hadisin na farko yake cewa anna ta'ama wa sharaba idha hadara waqt as-salah idan abinci ko abin sha wanda ana bukatar su ana jiran su sai suka iso aka zo da su kenan lokacin sallah kuddima alaiha za a gabatar da su akan sallah malam yadiq waqtuha matuƙa lokacin sallan bai yi kumci ba idan lokacin sallah ya yi kumci in ka ce lokacin ma'ana ƙarshen lokacin sallah ne bai wuce ba a samu raka'a ɗaya ko raka'a biyu lokacin sallah ya fita kana jin yunwa ga abinci an kawo in ka tsaya cin abinci lokacin sallah zai fita to a nan malamai sun ce ka haƙura ka yi sallar a lokacin daga baya sai ka ci mi sai ka ci abincin saboda shi cin abincin ai mustahabi ne ko yin sallah a lokacin ta ko menene wajibi ne to idan da wajibi da mustahabi suke gogayya to ai wajibi ya kashe mustahabi dole ya murkushe shi danne shi ko ba ka ba daga kenan idan abincin ya zo kana jin yunwa kana bukatar shi kuma lokacin sallah saura kiri sai huta in kace kace abincin zai huta to anan baka da dama ka ka fuskanci cin abinci sai dai ka yi sallah shi ne malai ce maka malam ya waqtuha kenan za a gabatar da abinci da abin sha idan suka halarto lokacin sallah za a gabatar da su akan sallah matuƙa lokacin sallah bai kumci ba fatuqaddamu ala ayyati hal to idan wa lokacin sallah yayi kumci to ita sallah za a gabatar duk halin da yake ciki sai dai in za ka shiga wani yanayi kuma ka ka shiga gai guba ka suma yanzu kuma ai dole ne a ci abincin shi ma yanzu kuma wani wajibin ya zo ya danne wani wajibi fa'ida ta biyu mala ce zahirul hadith shi zahirin wannan hadithin sawa'un akana mutajen lit'ami am ghayru mutaj zahirin hadisin kaga diɗe ne shi wannan mutumin yana buƙatuwa zuwa ga abincin ko baya buƙatuwa zuwa ga abincin shi da ta aka idan dai abinci ya halarto to ku fara da abincin an fahimci wannan sai ma ce lakin ƙayyadahu kathirun min ulama bil haja amma sai dai da yawa daga cikin musulmai malamai sun ƙayyade shi da bukata wanne abinci ne idan ya zo a lokacin sallah za a gabatar da shi akan sallah a lokacin da mutum yana buƙatar abincin yana jin yunwa an fahimci wannan ya aka yi suka samu wannan malice akhzan min al-illati allati fahimuha min qasad shari sun fahimci wannan ne saboda dalilin da suka fahimta daga manuwar shari'a me manuwar shari'a cewa duk mutumin da yake jin tsananin yunwa ko ishirwa ya dame shi sai ga abincin a kusan shi sai kuma kabarta sallah to fa zai rika dullin sallan nashi yana wajen kwanan nan yana wajen tunani yake yi a yi ma a ƙare wani harar kwanuwa ya yi saboda tunanin abin da yake cikin kwana shi kuma khushu'i rukuni ne babba daga cikin rukunan sallah to don ka a sariyar da shi ko sai aka ce maka to inda suka zo to kana bukata ka ce to baka bukata ba kenan sai ka yi sallaka ga abincin a aje ba ka jin yunwa an fahimci wannan mana ba wani ka'ida ba ne ko mutane suna zama lokacin sallah kawai ga abinci ko muku jin yunwa ku ci abincin a malamai sun kayyade shi da mi da bukata ya ga sai kayar shi da bukata kallo zuwa ga abin da suka fahimta daga manuwar shari'a ina ta gani sai fa'ida a ta hudu ta uku anna udura ta'am anna udura ta'ami ma'ana lalle halarto da abinci lil muhtaji ga mai bukata ilaihi zuwa gare shi uzurun fi tarkil jama'a uzuri ne game da barin sallah a cikin jama'a ina ta gani idan abinci ya halarto ga mai bukatan abincin wannan uzuri ne na ka zauna ka ci abincinka ko da ka ji an tada ikama to zauna ka ci abincinka a shar'anci kana da uzuri na mi na yin takhallufi na kin zawa wannan sallah ta jama'a sai ma ce ala Allah ya ja'ala waqta ta'ami huwa waqtu salah huwa waqtu salati da'ima wa adatan mustamirra kuma amma fa akan cewa mutum kadda ya sanya lokacin abincin shi kullum kuma al'ada da take tana kullum tana maimaituwa ka sanya lokacin abincin ka lokacin sallah idan ka ji kana jin irin wannan yunwan ko da abincin bai kare ba to kana iya wani dubara ka dishe kaifin wannan yunwar don ka zo ka yi jam'i a zo daga baya ka je ka ci abincinka mala ce annal khushu'a lalle shi khushu'i watar ku shawagil da mutum ya bar duk waɗansu abubuwan da za su ɗauki hankalin shi matsulubin fi salati wannan abu ne a shar'ance wanda ake so a cikin sallah liyahdhur alqalbu dan zuciya ta halarta lil munajati ga gana wadda Allah da take yi domin ai bawa in yana sallah yana mi yana munajati ne da ubangijin shi yana ganawa da ubangijin shi to kana gaban Allah kana munajati kana tunanin abinci to ci shi yake sallah to wanda yana cewa duk waɗansu kuma shawagil da abin da za su ɗauki hankalinka ko ma menene to ka yi ƙoƙari bakin iyawa ka ƙare shi kafin lokacin sallah sai ka yi sallah ba tare da wani abu ba yana maka kaikayi a cikin zuciyarka yana ɗaukar hankalinka al-hadisul hadi wal khamsun hadisi na hamsin da ɗaya wali muslimin an aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان وانا حديث إمام مسلم آية فتر دشي shi ma dai daga ummuna Aisha ya dala tabbata a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا صلاة بهدرة الطعام باب صلى game da halartarwar abinci ma'ana idan abinci ya zo to babu sallah me za a yi abinci za a ci tukwana a yi sallah wala huwa yudafi'uhul akhbathani ko kuma shi mutum musulmi ko shi mai yin sallan ma'ana ƙazamta biyu suna ta tunkuɗo mishi shi ne bayan gari da bawani ina ta gani mutum da yana sallah kuma yana jin bayan gari har yana matsamatsa haka ko yana jin hutsari yana tsunkun shi to gani wani yudafi ihul akhbatan kenan kenan da bayan gari da bawali suna ta tunkuɗo mishi to shi ma wannan la salata idan yi sallar babu sallah to wannan faɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce la salata babu sallah la salata kamilatan mana babu sallah kwata-kwata ko kai sallah bace ba kana ji yunwa aka abinci sai ka tashi kai sallar azhar ko magriba ko isha'i mana baka da sallah kwata-kwata a'a koko dai sallace ba ta cika ba to an yi saɓani marace malamai sun yi saɓani a kan haka a ikhtalafar ulama'u malamai sun yi saɓani akhadha bi zahiril hadithi az-zahiriyatu zahiriya kenan ma ma abuta bin mazhabar zahiriya mana masu bin nassi kawai tan tsagarye shi yan zahiriya kenan sun yi riko da zahirin wannan hadisin me zahirin wannan hadisin la salata ko babu sallah ko kai ba ba sai dai ka saki wa shaykhul islam ibn taymiya haka nan shaykhul islam ibn taymiya shi ma ya tai akan cewa akan zahirin hadisin duk mutumin da yake jin yunwa ko yake jin ishirwa ga abinci a gaban shi ga ruwa sai ya yin sallah ya zo yayi mana ka yi ici ya zo yayi sallah sallah ba ta ba ko yana jin fitsari yana tsunkon shi yayi sallah ba ta ba ko yana jin bayan gari yayi sallah ba ta ba ina ta gane kenan duka waɗannan falam yusahhihu salata ma'a wujudi ta'ami ba su ingantar da sallah ba tare da samuwar abinci kina ka samu abinci to dole a ci shi ba za a yi sallah ba wala ma'a mudafa'ati ahadil akhbathayni ko kuma mana babu sallah tare da tunkudowa na kazamta guda biyu wa'addu salata batila suka ilga cewa wannan sallar lalata ce ko ba ta yi ba ana fahimta mala ce illa anna shekhar islami sai dai cewa shi shekhar islam ibn taimiyya lam yusahiha ma'al hajati ila ta'ami shi ibn taimiyya bai inganta sallan bane idan ana buƙatuwa zuwa ga abinci su zahiriya suka ce inda an kawo abinci ko kana buƙata ko baka buƙata inda ga abinci kai sallah sallah ba ba haka su waɗanda ai sun sun wannan sun tsananta da yawa ko to ibn taymiya yace a'a idan aka kawo abinci baka bukatar shi in ka sallaka sallaka tayi amma kana jin yunwa ga abincin sai ka ici sai kai sallah kana ta tunanin shi ya ce to sallar ba ta yi ba mali ce wa za'iriyatu shaddu falam yusahihuha mutlaqan kaga su zahiriya sai suka bauɗe ba su inganta sallan ba gaba ɗaya kana bukata baka bukata an ka abinci kai sallar kawai ba ta yi ba wa zahaba jumhurul ulama ila sihati sala jumhurin malamai sun ta akan cewa sallah ta inganta ma'a karahatiha tare da cewa an ki kai sallah a wannan yanayi amma idan kai ta yi kenan tare da karhancinta ala hadhihi hal a wannan halin wa qalu suka ce inna nafya sala fi hadha al hadith nafyun li kamaliha anan da aka ce la salata ba ana kore sallar bace ga baki da ana kore kammalar ita sallar la sihata ha ba ingancin ta ba ina ta gane kuma wannan kauli na karshe ma'ana shine yafi karfi cewa an kai sallar sallar tayi amma tare da karhanci kai wani abu makruhi na sallah malace ma yu'khadhu min al-hadith abu na farko كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه karhancin yin sallah yayin da aka halarto da abinci wanda ake bukatuwa zuwa ga abincin makruhi ne a yi sallah wa fi hali mudafa'atil akhbataini haka nan ma makruhi ne mutum yayi sallah lokacin da wato yana jin bayan gari yana tsunkon shi yana jin hutsari makruhi ne kai sallah malam yadqil waqt matuƙa akwai yalwar lokaci lokaci bai kunci ba amma idan lokaci ya kunci to me za ka yi sai ka bar abincin ka yi sallah ina wata gani kenan fa tuqaddamu mutlaqan a wannan za a gabatar da ita sallan ba tare da wani kai kawo ba na biyu anna hudur al-qalbi wal khushu'i matlubani fi salah wato halarto da zuciya da yin khushu a cikin sallah waɗannan ababai ne guda biyu wanda ana buƙatar su a cikin sallah dan haka da sallallahu sallama ya shar'anta ya mana bayanin cewa idan muna jin yunwa muna jin ishirwa ga abinci zo to mu dakatar da sallah mun ci abinci mun sha abin sha mun mun koshi saboda me a kare janibin wannan khushu'in فائدة تهدو ينبغي للمسلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته يا كما تقدك ما يسلى ينيسان ترد أبن زي شغل ترد شيء أشكن سلش kina ta gane kenan kada abin ya takaita akan abinci ko kana ji ko abin da da haka ko da waɗansu ne suke hira a kusanka ka kabarta sallah kuma hirarsa tana ɗaukanka ɗaya ne da kwana abincin da yake gehe na ɗauka hankalinka kenan gara ka keɓance inda ba ka jinsu saboda lokaci ya kai akwai mutanen da suna sallah kuma da su ake hira yana sallawa an aka yi sai he ishara ba zai magana ba amma zai ishara ya faɗi abubuwa sagon ai wanda ya yi muni kira kamata a ce kana cikin khushu'i cikakke don abin da zai shagalce ka game da sallah wajibin ka ne ka nisantar da shi saboda ka tabbatar da wannan khushu'i a fa'ida ta hudu annal hajata ila ta'ami aw sharabi aw tabawul aw taghawud kullu ulaika uzrun fi tarki al-jumu'ati wal jama'a bukatuwa zuwa ga abinci ko abin sha ko yin bawali ko bayan gari duka waɗannan abubuwan uziri ne ga mutum musulmi game da barin sallar juma'a ko sallar jama'a kina wata gani shinka ya rikice shi kenan yau ba juma'a malace bishar da sharaɗin allah yi ji alu auƙatus salah mawa'ida lima zukir da sharaɗin kada mutum ya sanya lokutan sallah su ne lokacin waɗannan abubuwan ma huwa maqdurul insanu minha a cikin abin da mutum ke da iko kaga abinci abin sha kai ne kake iya gyara ka daidaita ta yadda baka ji yunwan ba da a ce za a yi sallar juma'a wato karfe ɗaya ko ka ci abinci sha ɗaya an ya za ka ji wani yunwar da har zai hana ka zawa juma'a akwai wahala to sai ka daidaita to waɗansu suna da abin da mutum yake da iko a kansu to amma irin su lalacewan ciki irin su hutsari irin su wane ne kana da iko a kansu ba ka da iko wani lokaci ka shirya kayan wanka tsab ma za ka ta yi sai su zo maka su bujuro maka ya za ka yi bayan da za ka yi kina cikin abin da mutum yake da iko to ya daidaita ma'ana kada su zo ya kasance a ce akwai sakaki da kuma rashin kula a ciki fa'ida ta biyar qala san'aniyu imamu san'ani yake cewa wa'alam kai ɗalibi ko malami mai karatu anna haza lalle wannan hukuncin wanda yake cikin wannan hadisin na gabatar da abinci da shan abin sha a kan sallah anna haza ya ce lalle wannan laisa fi babi taqdimi haƙƙil abdi ala haƙƙin lahi ta'ala a cikin wannan mana babu gabatar da haƙƙin bawa akan haƙƙin Allah ko wani ɗan zahin kai zai ce haba ga sallah kuma me kuma na abinci sai ke ga cewa kamar an yi ta duniya ma akan mi akan lahira an yi bautar Allah a kan cin abinci wani kan iya gani hako tun da wannan abinci kai ne za ka ci sallah kuma haƙƙi ne Allah ya ɗora maka kai to kadda mutum ya ga cewa a wannan akwai fifita haƙƙin ɗan adam kan haƙƙin Allah imamu sana'ani ya ce ba haka bane ya ce balwa siyanatun li haƙƙin bari bari dai yin wannan ƙin kiyayewa ne ma da ba da kariya game da haƙƙin shi Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan domin idan aka ce kana jin waɗannan abubuwan kuma ka je ka yi sallah to za ka yi ta gaje ne kana gaugawa kana rafkannuwa tunanin ka yana wani wuri ko baka ba amma idan aka ce a bari ka cika nutsu kaga za ka zo sallah ka yi ta ne yadda ya dace to yin hakan kaga ai ma kiyaye haƙƙin Allah ne li Allah ya dukula fi salatihi ta yadda mutum kada ya shiga cikin sallar shi biƙalbin ghairi muqbilin ala munajatihi mutum kai ya shiga cikin sallah da zuciyar da bai shirya ganawa da Allah ba inda kamata ce yana ganawa da Allah ya harto da zuciyar shi shikenan sai ya koma yana tunanin waɗansu abubuwa daban na shidda ma ya ce fassara ba'dhum al-khushu'a bi annahu majmu'un min al-khawfi was-sukun waɗansu malamai sun fassara khushu'i mana ababe ne waɗanda suka haɗa jin tsoron Allah da kuma kamun kai da nutsuwa fahuwa ma'anan ya ƙumu fin nafsi shi kushu'i wani abu ne wanda yake samuwa a ran mutum yazharu minhu sukunun fil a'da'i yula'imu maqsudar ibada ma'ana sai wani nutsuwa sai ya bayyana a gaban mutum waɗanda waɗanda su yi daidai da manuwar ita ibada saboda ita ibada babban al'amarinta ana buƙatar khushu'i da ƙasƙantar da kai da girmama Allah ta'ala da kai ka girmama Allah ko ƙasƙantar da kanka to wannan ba zai tabbata ba sai ka ji wannan tsoron na Allah ta'ala da girmama shi a zuciyarka to wannan sai ya bayyana a gabanka sai a ganka a cikin sallan a nitsi kake amma kana kallon nan kana waiwayawa kana kaza kana kaza to babu kusuri na'am na'am kamar nuni a cikin sallah eh shi in kamar akwai ishara tana ta ana ana karba sallama ma a cikin sallah mutum ya ishara annabi sallama yana sallama kana kan iya zuwa akan kibla ne ta kuɗe ko biyu ka je ka buɗe ma mutum kofa ka dawo duka waɗannan wasu abubuwa ne daban wanda hali yake kamawa shi wancan wanda muka yi ishara kawai suna share suna hirarsu shi yana sallashi babu wani bukata amma a ce ka zo neman wani abu ni ina abu kaza ni na sani nakan iya maka ishara saboda magana da kai da neman da kai ko kuma ina ciki ina sallah kana kwankwasawa kowa a arihe na kan iya zuwa an akan alƙibla ne bai wuce ta kuɗe ko biyu suka ci haƙu kuma kana iya zuwa ka buɗe mishi sai ka dawo ka ci gaba da sallaka ka gane wani abu ne daban saboda wannan kin wani lokaci ma an baka yi ka biya mishi bukata ba ma ya yi ɗauka hankalinka to shi wannan wanda muke isharar sallar shi daban yake yi su ma hirarsu daban babu alaƙa amma duk hankalin shi yana wajen su yana jin komi shi yanzu wai ba zai iya haƙuri wa ya ƙare sallar ya wani bayani yana cikin sallar ma sai ya yi ƙara bayani a ciki da irin wannan ne muke ake magana a kan shi a malai ce fa'ida ƙalar ulama'u malamai suka ce as-salatu munajatu lillahi ta'ala ita sallah ganawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa takunu ma'al ghafalati to yaya za a yi sallah ta kasance ta da rabkunwa a ce kana ganawa da Allah kuma a gafale kake to ina ganawar ko wani shugaban da zaka zo ya zamna za ku gana da shi walillahi almasalul a'la kai daga can kana zamne sai kawai kana harkokinka an gane ko ba gana ba ba gana ba to shi ne malai ce ita sallar malamai suka ce ganawa ne da Allah to fa kaifa takunu ma al-ghafala yaya ne ne za su kasance tare da rukunuwa kai kada harkarka ko tunani kake kana abubuwan ka dai kaga dai ma'anar sallah na haƙiƙa kan babu shi malai ce wa qad ajma al-ulama'u haƙiƙa malamai sun yi ijma'i ala annahu laysa lil abdi illa ma aqala minha ai malami sun yi ijma'i gaba ɗaya babu ba abin da kake da game da sallar da kai sai abin da ka hankalta abin da hankalinka yana jikinka kana nitse shine ko za ka samu ladan shi amma ka kan iya yin sallan saboda karab kana kai kaza kusan baka da komai a cikin sallah da Allah ta'ala yana faɗa yace wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah don tunanina don ambatona to kake sallan kana tunanin kasuwarka kake sallar kana tuna gonarka kake sallah kake tuna wani harkokinka to a sallan zikir na Allah kai ko zikir kan abubuwanka na duniya kai kuma Allah ya umarni cewa wala takun ma'al ghafilin kadda ka kasance daga cikin rafkanannu yin sallah a irin wannan hali na tunani babu khushu'i mana rafkana ne Allah ce kuma kada mu kasance daga cikin su malace walima rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn hibban marfu'an sun rawace hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal abda la yusalli salata annabi yace wa lalle bawa zai sallaci sallah la yuktabu lahu ushruha wala sudusuwa za ka yi sallah ba a rubuta maka komai ko kashi ɗaya daga cikin goma ba a baka ladan sallah za ka yi sallar da za a laba ladan sallah kashi goma ba a baka kashi ɗaya wani zai yi sallar ba a ba shi kashi ɗaya daga cikin shidda haka gulgudun kusu'inka gulgudun irin ladar da za ka samu a wani rizu mazo cewa wani zai yi sallah za a ba shi kashi ɗaya daga cikin goma wani kashi ɗaya daga cikin tara wani kashi ɗaya daga cikin bakwai kashi ɗaya daga cikin takwas haka haka wani ya samu rabi wani kuma ya samu da yawa duka gulgudun mi kusu'inka a cikin sallah ina wata fahimta na'am na'am a dan wata ya to idan mutum yana bin liman mamu kenan kuma ana sallah sirriya a asirce liman yana tsaye yana karatu amma ba a ji to kai ma mu ya kamata kai kenan abin da yake wajibi a gare ka kai ma kai karatu ka karanta fatiha ka karanta sura na bayan fatiha ina ta gane yaushe liman yake ɗauke ma mamu karatu sallah ta jahariya amma idan sallah ma'ana sirriya ce a asirce ake yin ta to wajibi ne ka yi sallah ka yi karatu na bayan sallah da cikin sifati sala albani ya kulla babu wujubul qira'ati ba'da al-imami fi sirri au kama qala wajibcin yin karatu lil ma'mumi wujubul qira'ati lil ma'mumi wajibcin yin karatu ga mamu a cikin sallah wadda take ta ta asirce ce kuma ya kawo dalilai hadisai ingantattu daga nabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk inda kana bin liman inda a shuru yake to ko dole ne kai karatu ko da sallar isha'i zai bayyana na biyu na farko ko biyu na karshe dole ne kai karatu ina ta fahimta kenan kai ma wannan shine zai yi wannan kinka to wanda bai yi ba sallar shi ta yi amma kuma bai yi ba abin da ya dace eh sai ka ɗora sura eh istifta idan ka zo kana kakan iya yi daga da kayi duwawar istifta kenan sai kawai ka bi ka yi shuru ka rika saurara abin da yake yi in kuma ba inda kake iya karanta da kai karatun ka in ana asarce ne wallahu alam bari mu idasa a wannan gabar sai mu tsaya akan wannan hadisi malik ya cewa kenan mutum zai yi sallah kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisi mutum zai yi sallah ba ba bashi da hatta kashi ɗaya daga cikin ladan goma sallah wani bai samu kashi ɗaya daga cikin ladan shiddan sallah sai ya ce fassalatu innama furidat li iqamatu zikrillah ku sani cewa ita sallah an fallanta ta ne saboda a tsayi da ambatan Allah a tuna Allah ba a shiga ba a ciki a rika tuna ta wasu abubuwa ya ko wanda ya ce ma shi in abu ya ya rikice mishi ko abin ya ɓace to in yana so ya gano sai ya kamar ta sallah da ya kamar ta sallah sai gano a a sha abin nan wuri kaza in ji shi kai wani ai shaidan ya ribance mu sosai mala ce fa in lam yakun fi qalbi al musalli ta'zimun wa haiba idan kuma ya kasance a zuciyar mai sallah ba girmama Allah babu jin kurjinin Allah naqasat qimatu sala to darajar wannan sallan ta rage kana sallah baka jin girman Allah baka jin kurjini baka ji a gaban wa kake a tsaye to wannan sallar ma'ana darajar ta ta rage wa hudurul qalbi malace kuma halartar zuciya a wajen sallah huwa tafriguhu shine mutum ya wofintar da zuciyar min kulli ma huwa mulabisu lahu duk wani abin da zai gurbata zuciyar ya shagaltar da ita to ka wofintar da ita da wannan mala ce fayaktarin iz zaka ilmu wal amal kenan kaga a wannan lokacin abubuwa guda biyu sai su haɗu sanin Allah da girman Allah da yadda kada san sallar da aikatawa aikace duka sai su haɗu a lokaci guda wala yajri al-fikru fi ghayrihima kuma ya kasance wani tunani baya gudana an ba cikin ita wannan lamarin sallah ba ya ce wa ghafalatul qalbi fi sala kaga rabkanan zuciya a cikin sallah anil munajati game da ganawa da Allah ma laha sababun ai bashi da wani sababi illa sai dai alkhawatirun nashi'a an hubbi duniya kawai waɗansu rayawa ne waɗanda suke shiga tunanin mutum da ƙwaƙwallo shi da zuciyar shi game da san duniya san duniyanmu da karkata zuwa gare ta wannan kawai shine yake gadar mana da wato gafala a cikin sallah da haka dai sallah ibada ce babba ita ce shugaban ayyuka na gabbai kuma ita ce farkon abin da za a ma mutane hisabi a cikin ayyuka rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci kuma ita ce gimshikin addinin nan da haka kuma ruhinta shi ne wannan kushu'in naka mutum yana buƙatar neman taimakon Allah da kuma tunanin cewa ita wannan sallafa kashin bayanta shi ne wannan kushu'in to har a yi a gama ka yi mi ka rika halarto da wannan kana tattanke kanka da wan shawagin suna da yawa gaskiya abu masu ɗau hankali suna da yawa wala wata za ka manta ma kana cikin sallar kawai ka shiga duniya kana yawo kan Allah datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon a fahimtar wato waɗannan hukumce-hukumce na shari'a da kuma yin aiki da su Allah ba mu ikon inganta sallolinmu Allah ba mu khushu'i a cikin sallanmu abinda muka faɗa daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan kuma abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum